صلاة الفاتح صلاة الفاتح الحمد لله الحمد لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون رحم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فالحمد لله آه. bisa muwafaka ta Allah ga shi yau muka shiga rana ta takwas uku muka yi azumi na takwas daga azumin wannan shekara na ramadan kuma ga shi yau za mu fara sura ta takwas yau muka kwana takwas muna azumi kuma yau mu za mu shiga sura ta takwas ita ce suratul amfani wannan sura ita ce sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani kuma gabaki ɗayanta madaniya ce ma'ana sura ce ta madina wacce aka sauke ta bayan hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama da ittifaƙin malamai gabaki ɗaya inda suka yi saɓani kawai a wasu ayoyi wa izin kurbikan lardina kafaru ganin cewa magana kamar lokacin da manzala zai yi hijira ta faru to amma wasu malamai sun ce a'a ai Allah labari yake bayarwa ba wai lalle sai sanda aka kewaye gidan manzala din aya ta sauka ba a Allah ne yake ba da labari saboda haka wannan ma ba zai hana wasu suma wannan ayoyin su zama madaniye ga baki da ba ita lamfali kamar da aka ji sunanta daga maganar ganima ne saboda haka ita surar gabaki ɗaya tana magana akan yaƙi siyasar yaƙi da jagorancin yaƙi da tafiya wurin yaƙi da matsayin yaƙi da kuma yanayin munafukai a lokacin yaƙi da raba ganimar yaƙi duk ita sautul amfala abinda take magana a kansa kenan kama kowace sura an buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim domin a cikin musafi usmani abinda ya tabbata kenan a buɗe ta da bismillah kuma da wannan sura suna na sautul amfani haka tabbata a cikin musafi usmani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ko kuma wannan sura farkonta kamar ba da amsa ne akan wata takaddama da ta faru tsakanin sahabbai lokacin da aka dawo daga yaƙi ana tattauna waye ya za a raba ganima matasa karfafa wanda suka ba shi yaƙi suka ce wa ai gani mata mu ce mu da muka yaƙi banda dattijai da suka zauna kawai daga baya dattijai suka ce a'a ai duk wani kuzari da kuka yi da wani tsalle abin da yasa kuke in kun wayo ne kuke ganin mu a tsaye da ku za ku wayo ku gaba mu to kuma ba za ku iya tsaya ba ai tsayawa ta mu ita karfafe ku wayo ku gan mu ga mutane da ku a tsaye a filin daga wannan shi ya jawo hakuka duk wani kuzari da kuka to ƙarshe shi ne sai Allah ya kawo ƙarshen magana cewa to ga yadda za a yi ita ganima abe kamata ma kusa baki a kanta ba ganima maganar Allah da maza Allah ce kawai su ne za su faɗi yadda za a yi ba ku za ku faɗi yadda za a yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yasa alunaka alal amfani suna tambayar ka akan me hukuncin ganima ya za a raba ta in banda gata na al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam a da al'ummatan da sun isa masu sabaki ganima ko mitalaucin su haka za a kona ta ba a cin ganima manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kadai Allah ya taba halatta wa ganima din ci amma duk annabawan da in sun yi yaƙi to duk abin da aka samu tarawa ake a waje ɗaya a cinna ma wuta kawai ko kuma wuta ta sako daga sama ta kone shi ƙurmus kuna kallon abin da kuke so a ba wanda zai ɗauka an taɓa yin wani yaƙi a zamanin wani annabi aka samu ganima da aka ga yawan abin da aka samu sai wani ya ɗan saci wani abu a ciki to da aka tara ana jiran wuta ta sako daga sama ta kone abin sai wuta ta ƙi sakowa ma'ana allah ya ƙi karɓar yaƙin kenan don in wuta ta sako daga sama ta kone dukiyar to allah ya karɓar yaƙin kenan sai a yi ta murna to sai wuta ta ƙi sakowa sai hankali ya tashi sai annabin ya ce babu shakka akwai laifin da aka shi yasa allah bai turo wuta ta kone ganiman nan ba cikin sojojin nan wani ya yi laifi sai ruwa da aka sai ce yadda zan in gane duk kwamandojin rundunonin da baki ɗaya sai layi mu gaisa da su zan gano daga wace runduna a karɓar nan to shi ne kwamandoji suka yi layi ya dinga gaisa da su ɗaya bayan ɗaya ana zuwa rundunar da wanda ya ha'incin yake sai hannun kwamandan ya liƙe a jikin hannun annabi sai annabi ya ce to na gane a rundunarka ne aka yi saboda haka 'yan rundunarka su layi zan gaisa da su zan gano wanda ya to ƙarshe aka gano wanda ya aka tume shi abin da ya ɗauka ya dawo da shi aka ɗauka aka jefa a kan kayan ana yin haka sai wuta ta sako daga sama da kona sai to kaga da za ka ɓata mana aiki to amma a zamanin mazalar sallallahu alaihi wasallam Allah ta yi fa kulumin maganin tun halalan tayyiba abinda ko duk kuka samu na ganima ku ci na halatta muku halal ne mai daɗi to kaga wannan gata ne na al'umma manzala hamma wasu ce ai namu ne wasu ne suna namu ne to Allah tabaraka wataala ya ce kul ga ya musu ya rasulullahi al anfal ganima gabaki ɗin da lillahi ta Allah ce war rasulu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji alama ya za su sanya ta haitu sha'a inda duk suka ga dama inda duk Allah da manzon sa na bagadima to haka za a yi fakasama ha sallallahu alaihi wasallama bai nahu ala sawai sai manzo Allah ya ce to shi kenan tunda yanzu Allah ya ban mun aikin sai ya raba da tsofaffin da dattijan kowa daidai aka raba cewa ai tare aka je yaƙi saboda aka tunda tare aka je yaƙi daidai za a raba kowa aka raba daidai aka bashi rawal hakim wannan hadisi imam al hakim ne ya rawaito shi a cikin littafin sa mustadar Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu ku gyara zata bainakum abin da ke tsakaninku ai haƙiƙatu ma bai naku haƙiƙar abin da ke tsakaninku bil mawaddati da soyayya wa tarkin nizai da barin jayayya wa adi wallahi ku bi Allah wa rasulahu da manzansa in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'mine ne na gaskiya
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون كأيد مؤمنين كاملالو تككو مؤمني تككي me sifasa allazina idza zikira Allah shine duk lokacin da aka ambaci Allah aka ambaci buwayar Allah da girman Allah aka yi maganar Allah a gabansa wajilar qulubuhum zukatan suka tsorata za su karye inda an yi maganar Allah to mumini zai je wato zuce shi ta karye tsoron Allah ya cika zuciya firgici kuma ya kama shi wa iza tule alaihim ayatu in kuma aka karanta musu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala zadatuhum imani za ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma za su zama masu dogaro ne zuwa ga ubangijinsu karyewar zuciya lokacin da aka ambaci Allah alama ce ta cika imani a lokacin da aka ambaci Allah zuciya ta karye wato tsoro ya kama zuciya na tsoron Allah tabaraka wata'ala to wannan alama ce ta imani lokacin da ake karatun alkur'ani mutum ya ƙara jin son Allah da shauƙi zuwa ga Allah da ƙara amintuwa da Allah to shi kuma wannan shi ma alama ce ta imani kuma malamai suna kafa hujja da wannan na cewa imani yana karuwa a shi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana za ta ƙara musu imani to ya nuna cewa al'imani ya zidi wayan kusu imani yana da ɗuwa yana ƙaruwa saɓani ga mutazila suka ce imani ɗaya ne kawai in akwai shi akwai shi in babu shi babu shi a ahalus suna suka ce a allah ya tabbatar da wato imani yana ƙaruwa ba a wuri ɗaya ba a wuri biyu ba saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka tabbatar da ƙaruwar imani kuma idan an samu laifi laifin na yana nuna raguwar imani na'am الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون har yanzu siffa ta mumine kamilallu shine allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye da sallah ayatu na biya suke aikata ta bi hukuki ha da haƙoƙinta ma'ana kula da lokacinta kula da rukunanta kula da shirkanta kula da farallanta kula da wajobinta kula da tsarkinta da komai to wannan shi ne ikamatu salati lalle ya zama na sallan nan a yi ta a lokaci lalle sallan nan a yi ta da tsarki lalle sallan nan a yi ta da cika da kamala idan ya zama na sallah an yi ta ba cika ba kamala to za mazala ya ce surar ta za ta tashi a mulgude a cikin nakasa kuma babu kamala ta ita to da an tafi da ita don a karɓe ta mala'iku za su ci kwaikwaye ta su gurgo masa ita sannan kuma ta dinga yi masa addu'a cewa Allah ya wulaƙanta kayan da ka wulaƙanta ne idan ku mutum ya yi sallah tare da kula da lokacinta da cika tsarkinta da cika sharɗanta da kamalinta za ta zama sura ce ingantacciyar halitta ta ce asul haka Allah Allah ya inganta ka yadda ka inganta ne sallah addu'a da za ta dinga yi ma kenan a lokacin da ka gyara ta to yana daga cikin sufufin mumine cikakku iqamatu salati tsayi da sallah sannan wumin ma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyar da bayan Allah suna yin sadaka daga abin da Allah ya azurta su da shi shi ma yin kyauta da yin sadaka alama ce ta mumini mumini ko da dai a wani hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a iya yin mumini marowaci yace za a iya samu to amma ba kamalalle ba ba kamala mumini marowaci kamala mumini ya zama mai infaki mai ciyarwa wanda duk abin da ya zo hannunsa to zai bayar ya ciyar da shi to wannan alama ce ta kamala imaninsa ula'ika أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله تبارك وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا masu wannan sufar tun daga cewa wato in an ambaci Allah su tsorata in an karanta musu ayoyin imaninsu ya karu sannan kuma suna dogaro ga ubangiji suna tsaye da sallah suna ciyar da abin da Allah ya azuta su da shi Allah ya ce ula'ika humul mu'minun haqqa wa'annan sune mu'mine na haƙiƙa wa'annan sune mu'mine tabbas sune mu'minen da Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da yayi magana da su yake in yace ya ayyuhallazina amanu to da wa'annan yake masu wa'annan sufofi lahum darajatun darajoji ta tabbata gare su a cikin aljanna inda rabbihim a wajen ubangijin su Allah ya samu a cikin su wa magafiratun da gafara wa rizqun da arziki karim wanda yake mai girma a cikin aljanna domin aljanna bayan an shige ta akwai wata aljanna kuma eh aljanna bayan an shige ta akwai wata aljanna abu ne hawa hawa arziki arziki hawa hawa kan hawa eh idan aljanna in dan aljanna ta biyu ya leko aljanna ta ɗaya suka gan shi sai su su su ba ma aljanna suke ba saboda irin ni'imar da za su gan shi yana ciki sai sun rena tasu shi ma kuma in aljanna ta uku ya leko shi kuma na biyu haka zai gani shi kuma na biyun haka haka haka to kuma a aljanna ta ɗayan ma ita kanta ita ma kuma unguwa unguwa ce wali kullum darajatun mimma amilu kowa gwargwadon aikinka gwargwadon abin da za ka samu ita aljanna malamai sun yi saɓani akan shi yanzu tana can a ajiye ko ko yanzu ne ake yin ta wasu ka ce aitin da ka ji Allah yana cewa o'iddat o'iddat an tanade ta abinda ba a yi shi an gama ba ai ba a cewa an tanade shi o'iddat lil muttaqina wasu ka ce a'a yanzu ne kowa yake nashi ginin in kai kaza Allah ya baka gida kaza iri kaza aljanna in kai kaza Allah ya baka mata iri kaza aljanna in kai kaza Allah ya baka kaza aljanna to yanzu ne daga aikin da kake a nan kake ginin can gwargwadon inda ginin ka ya tsaya gwargwadon inda za ka je ka tagga in ma baka gama rufi ba to haka dai za ka ga haka dai za ka je gashi dai ka shigo aljanna amma ga yanda gidan naka yake gwargwadon ai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina masa gida a aljanna masallacin nan ko ko ya yake inji Allah inji manzala sallallahu alaihi wasallam saboda haka malaman da suka faɗa haka suka ce ai yanzu ne ake gina amma wancan malaman suka wasu amma suka ce a'a ba yanzu ne ake ginin ba a'a kusan duk mutumin da ka gani da musulmi da kafiri kowa yana da gida aljanna kowa yana da gida aljanna amma idan an je aljanna to kafiran da ba su shigo aljanna suka zauna a wuta to duk sai Allah ya ƙara wa 'yan aljanna gidajensu ya ce to yanzu gashi nan an ƙara muku gidajen wa'annan sau da kowa bayan gidan shi zai ƙara samun wani gida to sannan kuma a gidajen a sannan ne kamar yanzu kana nan ungomu sai ka dan fara samun yar dama dama sai a ce ai ya koma unguwa kaza kuma yana can ana nan sai a ce ai ya koma unguwa kaza ai ya canja gida kaza to haka abin yake ma'ana a aljannar da da in a nan unguwa kake kuma kai wani aikin alheri sai Allah ya sa a rubuta sunanka a waccan unguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waye zai lamunce mun har ya bar duniya ba zai yi ƙarya ba ko da ta raha ni ko in lamunce masa gida a tsakiyar aljannan firdausi unguwar a firdausin ma wato a tsakiyar gra ɗinta za a samu gida manzala ce inda duk wanda ya lamunce mu ya ce ba zai yi ƙarya ba ko ta raha mazala ce ni ko zan tsaya masa da gida a tsakiyar aljannar firdaus to kaga wannan yana nuna cewa wanda ya wannan ɗabi'ar to inda a wata aljanna yake sai a mai transfer sai kai an ce ya koma can eh to da haka ala ayyalin malamai suka ce aljanna kuma da za a shiga ita ce dai aljannan din da aka saka annabi adam a ciki wacce annabi adam ya shiga ya fito din nan ita ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam a labaransa yana faɗa cewa ya shiga aljanna ya gauri kaza ya gauri kaza an kai shi wulare daban-daban duk wani wuri da aka san ana tare da wata ƙasatacciyar unguwa a nan duniya to an yi fiye da irin shi a cikin aljanna akwai wurin hutawa akwai wurin yawo akwai wurin hawar balare wani sahabi ce ya rasu akwai doki akwai doki a can saboda yana ganin duk harkar nan aka hada ba doki da sauran magana ya ce rasulai akwai doki manzala ya ce akwai doki mana to kaza duk gashi nan komai akwai shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hamala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi basharin qat abinda baka taba tunanin sa ma Allah ya tana shi in an fade shi ma nan baka san shi ba ba za ka iya gane shi ba to sai ka ji cin zahalan shi mu iya abinda muka sani a nan su Allah yake mana tallar da shi a can akwai abin da ya fi haka to amma an faɗa ba za mu gane ba yanzu duk wani duk inda aka tara kayan daɗin ba a ce akwai nama ba to duk har yanzu ba a ce komai ba to sai Allah ya ce akwai nama akwai nono akwai ruwan sanyi akwai giya to yawwa akwai tufa akwai inabi saboda su muka sani a nan duniya amma Allah yana da 'ya'yan itacen da munan ba mu san su ba sun fi zaƙi sun fi daɗi sun fi lafiya sun fi komai amma an faɗe su ba za mu ji an ƙayatar da mu ba saboda an faɗi abin da ba mu sani shi mutum za ka yi mai talla da abin da ya sani ne to shi sa Allah yake mana talla da abin da muka sani a nan amma abin da ya tana da aljanna ya fi ƙarfin hankalinmu da tunaninmu domin ya ishe ka dai ka fahimci cewa nan zama ne na notice da ka wuce shekara saba'in ko baka mutu ba to ka daina jin daɗin kwanciya ka daina jin daɗin bacci ka daina jin wato jin daɗin nama ka daina jin miya mai gishiri ta haka nan ne jikin naka ya yi expire amma can kuma an ce za ka shekarar dubbinnan ɗaruruwa to kaga ginin jikin da za a yi ma a can ba irin nan ba ne na nan an shiryo ka da ko barinka aka yi zagon yawa za ka yi ka lalace zagon kai da kanka za ka dinga daga haka lalace saboda me saboda jikin naka dama ba a yi shi don ya ɗore ba amma a lahira to can ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ma ginin da za ka iya karɓi komai komai kuma ya iya zama daidai da kai to Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa lahum darajatun suna da darajoji matsayai daban-daban matsayi iri kaza matsayi iri kaza martaba iri kaza Allah ya ce unzur kai fa banna ba Allahum ala ba'ari wa lakatu akbaru darajatin wa akbaru tabila yanda kake ganin anan wani ya fi wani wani ya fi wani manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alahira fifikon ya fi haka nisan wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani saboda nan ma ba ibada iri ɗaya kuka yi ba ba tsoron Allah iri ɗaya kuka yi ba sau da haka in an je can ma sakamakon ba zai zama iri ɗaya ba na'am
kama wa rizqun wa magfiratun ga gafara kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala wa rizqun ga arziki karim wanda yake mai girma
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون to nan kuma magana an fara magana akan yaƙi musamman yaƙin badar Allah tabaraka wa ta'ala kusan nan ya fi kawo kisa cikakka daidai an fara wata a cikin Ali Imrana to amma a nan sufil anfali a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗaɗa maganar yaƙin badar a ciki shi ne Allah ya faro magana tun daga farko cewa kama a karanta rabbuka min baituka bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fito da kai daga gidanka ma'ana madina kuka fito wannan yaƙi wato bil da gaskiya a lokacin wa inna fariqan min wasu jama'a daga cikin mu'minai la karihuna ba su ji daɗin fitowar ba ma'ana ba su so aka fito ba saboda me saboda ganin cewa ba a fito a shirye ba ina ma dai ba ba haka akai ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a yakin nan yakin nan kuma shine dahuka ta musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an masa alƙawarin ihdar da'ifatayn ɗayan jama'u guda biyu jama'a ce ta abu sufiyan da ta yaƙi to allah ta baraka wa ta'ala ya ce to akwai tawaga biyu za su taho ɗaya taka ce manzala ya tara sahabansa ya ce to na samu labarin abu sufiyan ya fito da rundina zai wato tawaga ta kasuwanci mai yawan gaske ba ta fitowa irinta ba wanda yake da shiri ko wanda yake da dama mazala da yi umarnin cewa kowa ya fita ba sai ba da zaɓi duk wanda yake da dama yake da sha'awar ya samu wani a cikin tawagar nan ayarin nan to ya fito mu tafi saboda haka da yawa wasu ba samu damar tafiya ba tun da ba ci aka yi a fito ba umarni aka bayar ba wasu ko suna ganin cewa bai kamata a fita ba shine wa inda fariƙa min al-kharihuna wasu suna ganin cewa ai bai kamata a fita ba saboda me saboda kamar ba a samu wani kyakkyawan shiri akan haka ba
يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Allah ya ce jadilunaka suna jayayya da kaifin haƙƙi a cikin maganar yaƙin nan ba da ma ta bayyana bayan yaƙi ya riga kuma ya bayyana dole sai an yi yaƙi an riga an fito kuma yaƙi ya riga ya zo ka an nama yi saƙo na ilal mauti kamar wanda ake korawa ya zuwa mutuwa wani yanzu runa suna kallo ilaihi zuwa ga mutuwa iyanan ƙuru-ƙuru fi karahati wani a cikin ƙinsa gare shi وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza idkumullahu ihda qa'ifatayn lokacin da Allah ya alƙawarta muku cewa ɗayan jami'un nan guda biyu ko dai ayiri ko rundunar yaki ɗaya za ku gamu da ita kuma duk wacce ko gamu da ita Allah ya yi alƙawarin takuce anna halakun cewa takuce za ku same ta wa tawadduna amma ku kuna so anna gaira za ta shaukati rundunar da ba ta yaƙi ba ta kunu lakum ta kasance taku ta ta ayari ayari ne sama da raƙumi dubu kuma kowane raƙumi labce yake da kaya amma kuma mutum hamsin ne kawai suke jagorancin kuma mutum hamsin ɗin nan mafi yawancinsu a hanshakan 'yan kasuwa ne ba sojoji wanda su iya yaƙi ba sai bayi waɗanda kawai don hidima aka taho tare da su saboda kaga wannan aici kusa ne kawai da an je da sanduna za a rarrabe su kawai su ruga shi kenan to shi sa wata waduna ana gaira ta shakwat abinda kuke so Allah ya sa ba ta sojojin ba ce ba a san ta sojojin ba amma Allah ya ce akwai wacce ba ta ayari ba ce a sannan ba a san ya kima ta sojojin take ba wa yuridullahu shi ko Allah yana nufin an yi hikkal haqqa ya tabbatar da gaskiya ya cancantar da gaskiya shine addinin musulunci bi kalmatihi da kalmominsa as-sabiqati wanda suka riga suka rigaya Allah ya zartar da zuhurul islam cewa musulunci ne zai yi rinjaye waya kada kuma ya yanke dabiral kafirin bayan kafirai ma'ana ya tumbuke su ya halaka su gabaki daya ليحق الحق ويبطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق dan in an yi hakan ne Allah zai tabbatar da gaskiya wa yubtilal batila ya kuma shafe ƙarya shine kafirci walau kare hal mujrimuna ko da mushrikai ba sa so haka Allah zai yi إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa istastagisuna rabbakum a lokacin da kuke roƙon ubangijinku kuke neman taimako wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato tatlubuna minhu al-gausa kuna neman taimako wajen Allah bin nasarar taimako alaihim akan kafirai fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku anni cewa ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala mu middukum zan taimake ku zan muku kare da alfin minal mala'ikati da dubu daga mala'iku murdifina wanda za su taho a jere waɗannan nabin wani ai mutu tabi'ina masu masu bin juna yardu ba azuhum bayan ɗayan sai nabin bayan ɗaya wa adahum Allah ya musu alƙawari bi hada mala'ikun nan awalan a farko wato da dubu sun masara salata alafin sannan suka koma kuma da dubu aka ce kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ko a cikin sura Ali Imran wa laqad nasakumullahu bi badarin wa antum azilla wattaqullaha la'allakum tashkurun istaqul lil mu'minina alayya kafiyakum rabbukum an yumidukum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati murdibina bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawri ma hadha yumidukum rabbukum bi kamsati alafin min al mala'ikati musawwimina da dubu kamar yadda aka faɗa a nan al-anfal sai suka koma dubu uku daga ƙarshe sai suka koma dubu biyar Allah ya ce duk saboda haƙurin ku yanzu na mai da su ma dubu biyar mala'ika dubu biyar za su zo su yaƙi mutum dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin ya za a yi wannan yaƙin mala'ika dubu biyar mala'ika dubu ɗaya mala'ika ɗaya ya ishi duniya duniya ga baki ɗayanta mala'ika ɗaya ya ishe ta saboda ko bayyana ya yi kowa tsoro zai ya faɗi mutu ba ma sai ya ce koyi malantana ya daka tsawa in yi daka tsawa duk wanda kunnen sai ji wannan tsawar wato jijiyar ransa tsinkewa za ta ba zai iya ɗauka ba saboda mala'ika jibril shi kaɗai ya ɗauki garin annabi lude ya kan tafi da shi ya watso shi ƙasa sai da ya sama da su ya je ya kusan kai su sama ta ɗaya sannan ya bulkito da su to mala'ikan da zai iya kan tafi da garinku gaba ɗaya kuma yanzu a ce da mala'ikan ko da iya yawan kafiran nan ne a ce kowane mala'ika ya ɗau ɗaya a ce su ma 950 ne to ai kaga dai wato an sha gaban su tun daga ƙarin mutane kuma 300 da wato 315 da manzala sallallahu alaihi wasallam ya taho da su to amma dan girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada mala'ikun nan daga dubu suka koma dubu uku suka koma dubu biyar dan a taimaki manzala sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah tabaraka wata'ala yace wa izhira buka ilal mala'ikati annima akum fasabbitul ladzina amanu sa'ul fi qulubil ladzina kafaru wa fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kull bana kawai in kun da suka ce ya zame mu kashe dan adam Allah ya ce ku dauki kulaka gorori da sanduna ku dinga rafta musu a kafadun su da guyoyin su da hannayen su mutum da ka da kike shi shikenan da ka da ki gwiwo shi shi kenan da ka da shi ƙugunsa shi kenan allah ya ba da wato keynote na yadda za a buge ɗan adam to kuma a mala'ikun sai mutum ya ta san makafiri kafin ya je ya same shi sai zai ji ya tsalle ya faɗi mala'ika har ya riga shi ya kashe shi duk wannan girmamawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah inna Allah azizun hakim wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan karo mala'ikun ba illa bushra sai dan yi muku bishara wal tatma'inna bihi qulubukum kuma zukatanku su ƙara nutsuwa kaga banu isra'ila can suka a sauko musu da gurasa daga sama me yasa suka ce na akula min ha wa tadma inna qulubuna in mun ci gurasa Allah ya sauko da gurasa daga sama saboda mu ai za mu ƙara nutsuwa cewa lalle abin nan da gaske ne kuma lalle mu ma mun isa mu ma an yadda da mu to Allah ya ce na sauko da mala'ikun nan dan muku bishara cewa taimako na yana tare da ku sannan ku ƙara nutso cewa muna tare da ku muna tare da ku tunda muna tare da ku babu wanda ya isa ya cin muku tunda Allah yana tare da ku woman nasaru dama taimako ba inda ake samunta illa min indillahi shi daga wajen Allah duk abin da kaga yana tsiri yana ci gaba to Allah ne ya dafa daga ran da Allah ya dauke hannunsa abin nan sai ya baka tausayi duk abin da kaga yana tashi yana tsalle to Allah ne ya dafa daga ran da Allah ya dauke hannunsa to kuma shikenan sai ya ga ashe ba komai a wajen ashe wajen ma ya fi ko ina rauni saboda mai dama karfin na Allah ne taimakon na Allah ne idan Allah yana tare da ku to in duk duniya za a tara muku ba kowa bane ku duba dai musuluncin nan ku duba tarihin musuluncin nan ku duba rauni a zahiri da musulmi suke da shi a wancan lokacin ba makami babu goyon baya babu kuɗi ba kafirai da kan suke cewa abin da zai yi mu za a gani a wajen ya za a zo da abu a ce sai su bilalin su musu abu su dan masa'udu wai kuma wai a ce wai yana wai za a shiga gari yaushe abu zai tabbata da wa'yan nan wasu suna ganin in za a yi sai da su wane su alaji wane su ranka ya daɗewa ne su ranka ya daɗewa ne to in ka gansu to su ne abu zai yi sun manta cewa maganar ta Allah ce kan min fi'atin qalilatin galwa fi'atin kasiratin bi iznillah dan abin da kare na kamar na ce dan hakin da kare na shi zai tsokare ma idanu to in dai aka ce mutum na tare da Allah duk annaba wannan a zahirin sai a gaba sa tare da kowa ba su da ƙarfi ba su da kuɗi ba su da jama'a sai a gaba za a faɗa musu sai ka faɗa musu ya ga cewa ashe dutse ne wajen kamar yadda hausa suke cewa bari ganin ƙanƙanta allura ƙarfe ce don karka da su tsinke shi za ka iya kare ha ƙarfe ce da ka matsa sai ka kai ne kafin da jini ba amma ba ita ba allurar ba to saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake shi taimakon da ya gigita duniya ya samu nasara akan mutanen da hankali bai dauka ba hankali bai dauka da maka da madina duk ba a yadda cewa manzala ya yi saboda hankali ba zai karbi wannan nasarar ba waɗanda suka je maka suna ba da labarin yakin ce aka hauka cewa suka yi ba zai yi a yakin da za a kashe waɗannan mutanen ba an kuma kashe su da aka zo madina ma ce aka ina an aidan ma ba zai dawo ba mun dawo kaza kaza kaza menene Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bal zanantu alayhi qarwar rasul mun ila ahlimu abadan zatan da kuke manzo Allah ba zai taba dawo ba da shi da mu ne ya tafi kenan da haka ga Abdullahi bin Rawaha akan taguwar manzo Allah ya ratsu ta unguwannin Yahuda zai yahuda suka dinga tsalle suna murna suka ce tun da kaga an hawo taguwar shi ya mutu an kashe shi an kashe shi an kashe shi mazala mutum biyu ya turo ɗayan ya riga ya ce kai buta unguwa kaza kai kuma buta unguwa kaza shi wancan ya zo ya samu madina cako cako a tsaitsaye an san an yi yaƙin nan ya labari yaƙi an yi hankali ya tashi an san su mazala yan kaɗan ne su kowace sun zo dubu ga makamai saboda haka kowa yana ta jiran mai labari mai labari wanda ya fara zuwa ya ce ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara an kashe wani an kashe wani ga labari da daɗi amma da ban tsoro an yi abin nan zai yi an kasa yin murna saboda sai ake zartan zautuwar yaƙi ce ko gani yayi an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zautu ma yake ta faɗa haka duk mata da dattije an ce ko kuma sai ga abdullahi bin rawa a guji a taguwar manzala sallallahu alaihi wasallam ya sai aka ga to yanzu ga labari na gaskiya nan tunda wannan babban mutum ne ya me ya faru ya ce ai Allah ya taimaki manzala an yi kaza sai sanan ne aka gaskata cewa ai lalle da gaske abin nan ya faru to da yake Allah ya dafa saboda haka ba wanda zai iya babu a hankali duniya fataki suka dinga ɗaukar labarin suna tafiya da shi a duniya cewa ga abin da ya sami wato shawa daga nan duk wata kabila ta duniya ta dinga gudu kuma daga nan duk sanda aka ce ga manzo Allah nan to an tabbatar yaki za a yi da gani ake kawai kawai ba yaki za a yi ba amma da an ce gashi nan to sai gudu sai yaki sai ta da hankali saboda me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce li hiqqal haqqa Allah ya ce nayi haka ne dai in tabbatar da gaskiya kuma nuna cewa ƙarfin nawa ne ikon nawa ne na'am inna la haƙiƙa Allah azizun mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne a cikin aikinsa إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء نعم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به نعم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم Mm, ويثبت به الأقدام mm. Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan an fito yakin an zo ana tattarar rabiya yakin zai kasance can suna ta kaɗa ganguna suna ta buga ganga ta yaƙi irin abin da hausa suke cewa gangan mutuwa wanda daga jinta kasancewa mutuwa ce za a yi ga su da yawa ga mawaka an taho da su ga makaɗa an taho da su ga makamai an taho da shi ga ƙarfi ga izza baɗar Allah ya ce waɗanda suka fito daga yau su baɗaran wani ya'an nasu ana ji da cika ba yadda ba a yi bakar a yaƙin nan sun daga cewa sai dai an yi saboda suna ganin cewa ƙarfi nasu ne a nan ko musulmi sun an yi cako-cako Allah ya yi nashi aikin an fito neman ganima ganima ta gudu yanzu sai sojoji ga mu yan ciko doki uku ne kawai raƙumi uku ne kawai a cikinsu saura duk a ƙasa sai sanduna da tsabgogi ya za a yi yaƙin nan Allah ta baraka wata ala ce izu ga shakumin na asu kawai da aka kaɗa wata iska kowa sai bacci ya ɗauke shi mutumin da yake jin gangan mutuwa a kusa da shi kuma ina shi ina bacci Allah ya ce to nayi haka ne amanatan dan sa amana minhu daga Allah mana ku nutsu kawai da aka fifita su kawai sai bacci ya dauke su kuma saboda dadin bacci kowa sai tashi da janaba saboda an samu sakewa mutumin da yake a filin daga kuma ya bacci amma baccin ma kuma haye mafarki kuma haye janaba ta same shi sannan kuma bayan haka kuma yin nuzula alaikum sai Allah ya sauko muku da ma wato min sama'i daga sama ma'an ruwa ko kuma sai aka kece da ruwa aka yi ruwa lihi tsakiyar kumbi don wannan janabar da kuka samu kowa ya samu ruwan da zai wanka ya tsarkake jikinsa kuma wantsaka ta zo wa mutum wai zuwa an kuru sa shaidani wannan wasu wasan da shaidan ya dangai muku na cewa ai ku za a kashe kun taho kun biyo shi nan kaza kaza kaza shaidan ba irin tsoron da bai ba su ba sannan wali ya rigada ala qulubikum kuma Allah ya dauri a zukatanku ku samu nutsuwa da tabbata da kuma tabbatar da cewa ta nasara tunda dai kuna tare da Allah da manzo Allah to ba ku da tsoro nasara tana wajen ku wai sabbita bihil aqda kuma saboda wajen rairayi ne Allah ya zubo da ruwa dan wajen ya cabi ya dade ya kwari wajen yanda ko kawai za ta yi daɗi to Allah da yadda ya shirya a yakin nan duk yadda ake neman a kauce shi Allah so ke an giza sai dai an yi yakin nan إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب نعم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان izini rabbuka a lokacin da ubangijinka yake yin wahayi ilal mala'ika ta zuwa mala'iku Allah zai na amar da bihimul musulmi wanda ya taimaki musulmai da su cewa annima akum Allah ya ce ina tare da ku ku tafi ba wai ku kadai za ku tafi hannu ma na taho ina tare da ku in ji Allah tabaraka wa ta'ala bil auni da taimako wa nasara da taimako ne fasabbitul ladzina amanu ku je ku tabbatar da mu'minan da suka yi imani bila an ta taimako wa tafshiri da ya musu bishara saulqi fi qulubil ladzina kafa su kuma can nan na nutsar da waɗannan su kuma can zan jefa musu razani da tsoro fadaribu fawqal anaqi ku dinga wato dukan saman wuyayen su kenan kai kenan an dake saman wuya ai kaga an dake kai kenan ma'ana ku dinga dukan su a kawuna wadar mu'minin kullu balana sannan kuma ku dinga dukan gabobin su na hannaye da kawawa ko ina kuka samu ku doka saboda haka mutum sai yayi ta sama mutum zai buge shi kafin ka je sai ka tada yayi tsalle ya faɗi ya ihu ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an kama Abbas sai ke cewa wanda ya kama shi to kai aka yi kama domin ɗan kyarau-kyarau ne ya kama shi kuma abbas gwaggwaɓon mutum sai ce wallahi ya rasu wani mutum ne ƙarfa ya taimake ni akan shi ban san ma mutumin kowa ya manzala ya ce mala'ika ne ai
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله na'am ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب zalika wannan abu da aka yi musu an musu ne bi annabi don cewa su shaqullah sun saba wa Allah wa rasuluhu da manzansa ba su bi umarnin su ba wa man yashaqillah wani duk ko ya saba wa Allah wa rasuluhu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya sani fa inna Allah haqiqa Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ذلكم فذوقوه Hmm.
وأن للكافرين عذاب النار zalikun wannan azaba da muka yi muku wato ko zuku ku ɗanɗana shi tun daga nan duniya sai ma an je lahira Allah ya kiyaye mu wa annal kafirina kuma abin da yake tabbas ga kafirai a lahira shine azaban nari bayan azabar kisa da wulakanci da wato wulakanta domin an karkashe su an wulakanta su manya-manya mutum saba'in aka kashe amma fa kowane mutum ɗaya daga cikin mutum saba'in ɗin nan to ya fi mutum saba'in kuma kimarsa da darajarsa da martabarsa a maka to gwanda a ce mutum saba'in aka kashe a ji an zo an kashe otomoto ɗan rabia wanda shi ne jagoran duk wanda dai ya ɗauki nauyin kasan da aka taho saboda wadata ma duk su dubu ɗin nan gabaki ɗaya a kowace rana akwai mai kuɗin da ya ɗauki nauyin rana da ci da sha da raƙuman da za a yanka da duk abin da za a yi ya ɗauki wannan nauyin gobe kuma ta wane ce shi kuma ya ɗauke saboda haka a cikin raha aka taho da nishaɗi to dukkan su gabaki ɗaya duk wanda ya ɗauki rana daga rana da za a yi wato ya yi liyafarta babu wanda ya koma sai mutum ɗaya wanda shi bogi dama ya yi musu shi ne sai na abbas sai na abbas don su ƙara amincewa da shi shi ma duk lokacin da aka yi balantiya aka ba da haice nima na ba da kaza don a ƙara amintuwa da shi to saboda haka shi kaɗai ne ya koma amma utubatu dan rabi'a bai koma ba a umar yi tubi na kalabin bai koma ba ubayu kai ubayu na kalabin bai koma ba da shi da dan uwansa duk ba wanda ya koma ƴaƴan hajjaji su biyu babu wanda ya koma dukkansu kowa mutuwa ya duk wani mai kuɗi hanshaƙi da aka fito da shi babu wanda ya koma shi sa maka ta kowa kuma maka ba kawa a maka duk an mutu abu lahabin ana dawowa bai sati biyu bai haɗe zuciya ya mutu saboda bakin cikin manzala ya yi nasara saboda haka kawai ya haɗa ya kama rashin lafiya kamun wani lokaci ya faɗi ya mutu saboda haka sai zaune maka ta zama haliya ba kowa ɗan waɗanda suka rage ɗin sai suka rasa dawa ma za su hira dawa ma za su hira waɗanda suka rage in ma dai dattijin da dama tuni ya daina fitowa yana gida a zaune to sai kuwa inda aka kashe mazala ya kama ya kashe kasaitattu kuma ya kama kasaitattu saba'in su kansu wa'inda aka kama to manya ne irin su hain dan abu manyan mutane ne irin su hakim bin hizami manyan mutane ne irin su wato wato bin abi mu'aidin duk wa'annan manyan mutane ne irin su ga duba nazar bin laharisi duk shakiyancinsa duk shaɗancinsa ya zo fitar kuma aka kama shi manyan mutane ne wa'annan duk an kama su to ƙarshe wasu manzala ya musu afuwa irin su hailu bin abu manzala ya ce a sake shi a kyale shi amma irin su wata bin abi ma idin manzala ya sa yanke sa ce aje a kashe su nadirin bin laharis ma manzala ya ce aje a kashe shi ummu salama ta ga an kamo su hailu bin amru da ankwa sarƙa ƙama da hannu ta ce wallahi ka bani kunya ka bani kunya maimakon ka miƙa wuyanka a sare ka miƙa hannunka aka ɗaure ka yanzu ina mutunci ina ƙimar ta wuce wannan ni ce nake wuya za ka bada a sare ka shi kenan magana ta ƙare saboda tana ganin su kasan da abin kunya ne a ce ka gudu ko an kamo ka a kashe a kashe ka shine alfahari a kashe kashe ne alfahari to sai zama duk gasu manyan mutane kuma cako-cako sai ga shi shi su hari dan amur an ce ya biya fansa ya kasa saboda shi yana fada da 'ya'yan shi ya ɓoye kudinsa ba wanda ya san inda kudin shi suke kuma daga nan ba zai iya kwatance ba shi ne wani amininsa ya zo sai ce na ba da kaina a ɗaure ne shi ya tafi ya je ya ɗauko kuɗin ya dawo shi kan shi ya mamaki ya ce yanzu ka ba da kanka saboda ne ya ce eh na tabbatar yadda na yadda na ɗaura kaina saboda kai kai kuma ba za ka gudu ba ya ce gaskiya ne ya je maka kuma ya lalubo kuɗi ya sake haura ya zo ya dawo ya biya malamai wato mutane ne manya suka kuma makaskanta saboda kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال إلا متعرفا لقتال أو متعيدا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير don kar mu shanye daɗin ranar badar shi yasa muka ɗan cap cap sai na sannan da sati ɗaya Allah zai kai mu ranar badar ranar da za mu yi ji daɗin yadda Allah ya taimaki manzo Allah ya tirsasa kafirai ya wulakanta su insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kum mu'mini idza laqitumul ladzina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adba ya kum mu'mini duk sanda aka fita yaki kuka kicibus da kafirai sun tasan muku sun taso kukun taso Allah ya ce to ba ja da baya ba gudu ba gudu ba ja da baya domin mai in ta kunu ta lamuna fa inna ya lamuna kama ta lamuna wa tanzuna min Allah ma la yanzu abinda kuke tsoro suna jin tsoro sa shi ma abinda kuke jin tsoro su ma suna jin tsoronsa ciwon da kuke ji su ma suna jin wannan ciwon mutuwa dai ba kwaya ɗaya ba ce to shi kenan wani ya taho kai ka ruga to ya sunanka bayan shi ma zai mutu kuma yana tsoronta shi ma in ka ruga wani mutane suna cewa ai duk lokacin da ka tirje to dama shi lokacin da kuka yi wato fuskanci juna da mutum shi bai da yaƙini kai ba baka da yaƙini zato yake zai iya ma kai ma zato kake za ka iya mashi to daga ran da karanta ma a guje sai ya sami yaƙini ya ce ashe kuwa zan iya to amma da ka ci birki kuma kawai dama bai da bai san hakikanka ba da ka ci birki kawai kuma sai sake komawa cikin shakku to ko dai abin ba zai yiwu ba manzala ya ce a shaja'atu sabru sa'at sadaukantaka juriyar minti ɗaya ce daga lokacin da ka jure ta minti ɗaya to sai Allah ya baka nasara akan wancan amma zuciya na karyewa to ko hankali ka aka je ka faɗi saboda zuciyarka ta riga ta kare to saboda haka ko yaya in an ce ga maki nan to tsaya in yanda ya daure ya tsaya bai da wani abin da yake hana shi mutuwa kamar yadda babu wani abu da zai hana ka mutuwa to kuma sannan kai in ka mutu to ka mutu a cikin wato sadaukantaka ka mutu a cikin kare mutuncinka ka mutu a cikin kare haƙƙinka ka mutu a cikin kare wato alfarmaka da ta iyalinka gaba kenan to amma fa idan ka gudu to ka fada cikin ƙasƙanci kenan ka fada cikin wulaƙanci ka fada wato kamar yadda busiri yake yaban wato sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama yace in sun hau doki yanda ka san tsiran fako to haka suke ma'ana a liƙe suke akan dokin ba magana ja da baya ba magana ja da baya saboda ƙarfinsu da yawa a yaƙoƙi sahabbai mazalar salama sun ga dawakansu sun gaza suka sako suka bar dawakan su suka kama yi da kansu da yawa akwai sabbin mazalar salama da suka haka suka yada dawakan ma an yana cewa in ina yaƙi doki na yana kai kukansa wajena ta hawaye mana za a ga doki yana hawaye yana kuka saboda irin tsananin da aka kutsa da shi yanzu magana jiya da muka yi yaƙin mutata a ce mutum dubu uku sun yaƙi da mutum dubu talatin kuma an kwana uku ana yi mana wato su mutum goma sha uku aka kashe musu ya kake zaton yakin nan ya kake zaton khalid dan walid yana faɗa a cikin yakin kadisiya cewa takobi tara ta lalace a hannunsa takobi tara kuma kwana uku aka yi ba dare ba rana ba a tsaya ba ba dare ba rana ba a tsaya ba ana yin yakin saboda wata irin jaranta suka nuna wanda wato a wannan ɗin yakin jarinta suka nuna domin su dubu talatin kafirai kenan su kuma su dubu uku ana yakin ana yakin ana yakin an kashe mutum goma sha uku a cikin musulmi kuma su wa'ancan ƙaro musu ake su ko musulmi wasu da raunukan amma haka ake yakin to da an kashe kwamandoji guda uku kali ya ce to abinda za a yi yakin nan ba zai yi a haka ba sun fi mu yawa saboda haka mu janye amma janyewa ba za ta yi gaba da gaba ba za mu hikimar janyewa saboda haka sai ya raba rundunar biyu a dubu ukun fa sai aka koma dubu ɗaya ɗari biyar sai ya ce da waɗanda suka yi rauni da mata da suke yin abinci da waɗanda suke kula da lafiyar mutane da waɗanda suke ɗauke da kaya aka ware rabi dubu ɗaya ɗari biyar cikin dare ya ce ku fara yin gaba ku tafi ku tafi ku ban mu goban mu dubu mai yakan da dubu da mutum dubu ɗaya ɗari biyar za a yi kuma ya yi hikima ya tashi da wakai suka yi ta haniliya don kar a ji tafiyar waɗancan kuma su kuma kafirai da suke daga nesa suka dinga zaton ƙari aka samu musulmai ƙari suka samu to saboda haka gobe kawai sai ya baza wannan 1,500 ɗin shi kenan sai allah ya yawaita ta a idan wa'ancan suka kamar ƙari ne kuwa saboda haka aka shiga fafatawa fiye da wacce aka yada saboda haka tun safa aka fara ba tsayawa a zahar ko la'asar yakin kawai ake yi sai da dare aka daga tuta cewa a bari sai gari ya waye to wa'ancan suna komawa su ku dama nan an kwashe kaya an kwashe komai su ku suna juyowa kamo hanya su kai ba su ma tsaya ba domin ba zai yi ana yaki ba a ganka ka juya ka gudu to kafin ka za a kashe saboda haka lokacin da aka yi na ana yakin nan suka nuna jarantar da ba a taba ganin irinta ba to sannan kuma ana komawa suka kamo hanya to tun kafin su zo mazala ya ba da labarin abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam amma ko kun san maimakon da suka zo madina a tare su ana musu jaje ana musu sanda zuwa mata da samari da yara jifa suka kama su da shi jifa ana jifansu da tumatiri ana jifansu da kwai matsorata masu gudowa da gojen yaƙi matsorata masu gudowa da gojen yaƙi manzala ya tare musu ya ce a ba tsoro suka ci wa'annan wannan ba masu gudowa ba ne masu komawa ne za su koma kuma suka koma ɗin kuma suka yi nasara ɗin to saboda haka wato allah tabaraka wa ta'ala yana ƙarfafan mummune cewa ba maganar gudu in dai an haɗu da abokin gaba saboda abin da kake tsoro shi ma yana tsoro kuma baya da kariya akan wannan abu Allah ya ce falatu walluhumul adbar kar ku juya musu baya sabon mazala an ce babu wanda za a kashe a wajen yaƙi ka je ka tadda a baya aka sare shi ya je gudu duk wanda aka kashe za ga ta gaba aka kashe shi ta gaba aka kashe shi yana tsakiyar yaƙin aka kashe shi amma babu wanda za a ga an kashe shi ta baya don ya je gudu aka sare shi aka kashe shi saboda ba su san gudu a wajen yaƙi ba Allah ya ce wa man yuwallihim wanda ko ya juya wa kafirai yawma izin a wannan ranar duburahu bayan shi je gudu suka kashe shi ko da ba su kashe shi ba Allah ya ce sai dai illa mutaharrifan liqitali sai dai wanda ya yo baya baya ne ko ya juyo saboda wata dabarar yaƙi akwai mai yin dabarar yaƙi mutum idan mutum goma suka taron masa shi ɗaya to saboda dabarar yaƙi sai ya ruga to in ya ruga sai a bi shi a guje to in ya yi nisa sai ya tsaya wanda ya fara zuwa zai sai ya da shi sai ya make shi sai ya make na biyu sai ya sake fita a guje to ya dinga yi da ɗaiɗai da ɗaiɗai kenan har sai ya gaba da ku wannan dabara ce ta yaƙi in ya tsaya ku goma kuka taron masa kashe shi za ku amma in ya fita a guje to wani zai zaƙe ya ga shi zai fi kamo shi to wanda ya fi kusa da shi ɗin nan kawai sai ya ci birki ya tsaya to kaga nan da mutum ɗaya zai da wanda ya ƙara so sannan shi ma shi ne na biyan wani sahabin mazala sallallahu alaihi wasallama jilebib mazala ya ce ina yake an gama yaƙi bai gan shi ba mazala ya ce yana ina a duba shi a duba shi aka duba cikin matattu bayanan aka duba cikin masu launi bayanan mazala ya ce a zagaya bayan dutse ana zagaya sai ga shi tare da mutum bakwai duk sun yi ragas shi kaɗai kafirai bakwai a kewaye da shi ya kashe su sun kashe shi ya kashe su sun kashe shi aka gaya mazala mazala ya zo har wajen ya kalle shi manzala ya faɗo ta kalmar mai girma a kansa ya ce haza minni wa ana mima ya ce wannan na wani daga gare ne ke nima daga gare shi ne sannan manzala ya ɗauko shi da kansa ya ɗauko shi ya zo suka ce bai da makara sai dantsan annabi sallallahu manzala ya rungume shi yana tsaye ana haka kabarinsa wani sahabi ya ce sannan manzala yake rike da shi na lura ƙorin mazala jini na biyowa daga raunin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu a wajen yakin a kafar sama akwai rauni har jini na biyo ƙorin mazala yana daga a ƙasa amma kuma yana rike da wannan babban mutum a hannunsa har aka gama wato haka kabarin manzala ya binne shi to saboda haka idan ya zama mutaharrifan likitali ne mai dabara yaƙi ce akwai dabarun yaƙi iri-iri da za a yi mutum kamar ya gudu ka haye masa a sheku ba gudu ya yi ba so yake raba ka da kai ma yan uwan naka ku ware to Allah ya ce irin wannan gudun babu laifi an wuta haizan ila fi'atin ko kuma wanda yayi nisa cikin kafirai ya bar yan uwansa a baya to yaga za a mai yawa yayi baya baya dan ya haɗu da yan uwansa ba wai gudu zai ba ya zaƙe ne a cikin kafirin da kuma sai yayo baya baya to wannan ma Allah ya ce babu laifi to duk wanda ba wannan ba Allah ya ce to in dai ka gudu daga wajen yaƙi faqad ba a bi ghadabin min Allah to ka tafi da fushi daga Allah mana inda ka tafi din nan to azaba Allah zaka tada yaƙi a tawalli yawm zahab yana daga cikin asabul mubiqat manyan zunubai guda bakwai akwai gudu daga wajen yaƙi ba magana wannan ba inda zaka Allah ya ce ina za ka mutuwa za ka guje mata mutuwar da za ta same ka walau kuntun fi burujin mushayyada ai babu inda Khalid dan Walid yake cewa Allah wadaran matsoraci masu kin zuwa yaƙi don tsoron mutuwa yace sun yi asara ashe ba zuwa yaƙi bane mutuwa yace na je yaƙi sama da su 60 yace ga ni zan mutu a gida kuma na je yaƙi duk wani haɗari a yaƙi to shi ba haɗari ba ne a wajensa yaƙi da rumawa yaƙi da farisawa yaƙi da masu giwa duk kale ya shiga kuma duk wani mashahurin mutum da aka san jarumi ne an turo wa khalid shi shi khalid a matsayinsa na kwamanda in an zo za a yaƙi shi yake fara fita ya ce ni ne kwamanda kai ma kwamanda na nan ka hoto mu hutar da yaran mu mu fara yi amma wancan ba zai fito ba ya ce ni na fito kai ma fito da yawa yaƙi zai ta san makarewa musulmi amma khalid ya kan tafi da rayuwarsa ya je ya fada tsakiya ya kokari ya kashe kwamandan nasu yana da an ce an kashe kwamanda kuma yaƙi ya kare akwai urfaja ɗaya daga cikin kwamandojinsa lokacin da aka je kashe musailimatul kazzabi musailimatul kazzabi a yakin yamama bayan ya kashe musulmi da yawa kuma ya gudu ya shiga garinsa yasa aka kulle ganuwa kuma duk wanda ya je jikin ganuwan nan harbi ne da kibiya ba arziki sai a dawo an rasa yadda za aka cako cako kwana da kwanaki ana tunanin ya za a shiga yamama shiga ta gagara wannan kwamanda ya zai cewa khalid ya ce hanya ɗaya ce za mu yi nasara a kan mutanen nan mu shiga gari na ya ce wace hanya ce ya ce ku sa na a majaujuwa ku jefa ni ya ce a yi me ya ce ya ce ai da yadda nake shiga haɗara wannan haɗarin ban yadda da shi ba ya ce ai kai ba mutum ba ne da a zaƙi kana kallon mutanen da muka rasa an rasa sahabbai da yawa a madina kawai mutum 500 aka shi ya ce kana ganin abin da muka rasa a irinka ba zan yi wannan kantafin da rayuwarka ba ya shi to aiko wannan ita ce kaɗayin halli in ba a haka aka yi ba mutanen nan ba za su bari mu shiga ba ka bari in a jefa ne ni kuma na muku alkawari zan buɗe ƙofa in an jefa ni kuma zan buɗe ƙofa khalid ce bai yadda ba kaga khalid shi duk wani abin tsoro shi mai sauki ne a wajen shi yanzu nan ya fada mai da kanshi ko ya sa a fada amma wannan wannan kantafin ya ce ba za a ya ce ba zai yi ba to ya je je samu wasu daga cikin kwamandojin suka ce ta aitin da ya matsa a jarraba a gani tun da ya matsa a jarraba a gani aka sa shi ko a cikin majaujawa aka danna aka gurga shi aka jefa shi garin dira wadda zai ko a gaban idan sojojin musailama sai artabu sai fada sai fada sai shi kuma kawai da ganin ana ƙara matsawa saboda wancan fadan ya ɗauki hankalin masu yo harbi yo kawai sai aka ga kofa tana motsawa tana motsa tana motsa ƙarshe kawai sai aka ga ya buɗe ta amma fa da aka shiga kamar tsumma haka aka ɗauke shi aka aji tsakanin tsara da suka tsara da suka a jikin shi ko bai mutu ba khalid da kansa sai a kawo shi rumfasa shi zai jiyarsa da kansa kuma ya warke kuma aka ci gaba da yaƙi da shi ya warke kuma aka ci gaba da yaƙi shi ne a tarihin musulunci yaƙin yarmouk ya taɓa yin mubaraza da mutum ɗari ya kashe su ya tsaya a filin gagawa na fito ya fito su buga ya buge wani ma ya fito sai da ya kashe mutum ɗari shi kaɗai shi yasa lokacin da abu ubaida ya aiko sai na abokan ya ce ina son a ƙarun runduna saboda ba mu da yawa sai ya tura shi shi kadai ya ce gani ya ce gani ya ce kamar ya gaka ya ce wasiƙa da ka rubuta a halifa shine halifa ya turo ne ya ce can ne a turo mun runduna sai ya ɗauki wasiƙa sai ya tashi mutu aikawa halima sun da abokan cewa ko ba a fahimci magana da yake sai ce ai wannan da na turma daidai yake da mutum dubu ya ce wannan da na turma daidai yake da mutum dubu shi kaɗai ba aka ce ana neman rundina sai na muka yi ce da ka rundina ake neman ƙari aka tuwa shi ɗaya to wasu wato abinda suke yi a wajen yaƙin rundina ma ba za ta yi ba saboda ƙarfinsu da juriyarsu da ƙarfin zuciyarsu kuma ba su da abin da kale ya ce ya ce a jikina ba inda za ka yi ɗani ɗaya sai ka taɓa sara ko suka a jikina babu idan sun dawo yaƙi fa tafasa ruwa ake sannan a ɓamɓare takobi daga hannunsu saboda jinin da ke biyo ƙarfen takobin ya zo goron ya haɗe da hannunsu sai ya daskare saboda sun riƙe takobin a hannunsu jinin mutane ya biyo ya daskare sai hannunsu ya mulmule tare da kotar to ba za a iya zuwa a bambare ba sai an tafasa ruwa sannan a dilme hannunsu a ciki jinin ya narke sannan a iya cire takobo idan sun yada ta to daukar ta ma ba karamin karfi ba ne daukar ta ma ba karamin karfi ba ne to haka suke tafiya a yakin nan cikin da ya to yanzu gani na gama yakin zan zo in kwanta kamar yadda mata suke kwance a ɗaki su mutu ya ce na gama abin da zai ce Allah ni so ne a tsire na Allah yanzu Allah ka bari in mutu mutuwan mata ni da na so a yaƙi za a tsire na Allah Allah karka kashe ni ba shahidi ba Allah ka ba ni arziki ya ce duk abin da nake neman arzikin Allah ya bani shahada nake wato su ba mai tafiya yakin da niyyar ya dawo sai dai Allah ya dawo da shi amma su son su su mutu a can kullum Khalid himmarsa ya mutu a yakin to nan da ya zo ya ga cewa gashi a kwance a gida a ɗakin matar shi kuma wato ajali ya zo yake ta kuka ya ce Allah ni abin da na so shahada ni na so a ce ga Khalid can an tsire shi shi ne namiji amma mutumin da zai kwanta a ɗaki kawai ya mimike ya cewa ya mutu sai ai ba namiji ba ne Allah saka musu da alheri su suka ba da rayuwarsu suka ba da jininsu suka ƙi duniya suka ƙi jin tsoron mutuwa shi sa muka samu addinin musulunci da sun ji tsoron mutuwa musulunci ba zai kawo yanzu ba sai a turmushe musulunci to tsiya-tsiya aka yi aka tabbatar da cewa ko dai a ban musulunci ko a mutu su ba su lalle a musulunta ba amma a ban musulunci su kuma kafirai suka ce ba za a yi musulunci ba suka ce to shi to sai dai ku a mutu to sai da aka yarda da cewa lalle kan mutuwa za a yi saboda sun ba da ransu ga baki daya sun ba da ransu akan su mutu sai dai musulunci ya bayyana jininsu shine ya dinga bishiyar musulunci ta dinga sha har ta kafu yanzu muke shan inuwarta kaga in ka ji mutum yanzu zai yi wata mummunan magana akan sahabai bai san su bane bai san irin gudunmuwar da suka bada yanzu rabin rabin abin da aka ce su in aka ce sai dai ya fita daga addinin ba zai iya ba ya gwammace ba addini kuma awahu jahannam makoma sa jahannam wa bisal masir kuma makoma ta mura na Allah kiyama da ita
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falam taqtuluhum ba ku kuka kashe su ba ba ku kuka yakin ba Allah ya ce ni ne eh ku ba za ku iya ba ni ne abin da kaina walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su da taimakon da yayi muku ko kashe su da ba dan taimakon Allah ba za ku iya ba wa ma ramaita ya rasulullahi lokacin da ka ɗibi ƙasar nan za a fara yaƙi maza Allah ya ɗibi ƙasa a hannunsa ya watsa ya ce shahatul wujo ƙasar tafin hannu ɗaya ta maza Allah sai da ta shiga idan kowane kafiri Allah ya ce wannan shi ma ni ne na yi ba kai ne kai ba walakin da Allah harama Allah shi ne ya jiban bi isa da zalika ya sadar da wannan jiban ilayin hayi zuwa gare su fa'ala zalika Allah ya haka ne ƙirul kafin don ya rinjaye don ya kaskanta kafirai ya sa a rinjaye su wali ya biliyar mumini na ya kuma jarrabu mumini minu daga wannan aiki bala an jarraba hasanan wata ke kyakkyawa shine ganima da aka samu inna Allah haƙiƙa Allah samiu mai ji ne li a ƙawalin gwazantukan su alimu ko masani ne bi a hawalim da halayensu ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين zalikum to kun ji dai yadda aka inji Allah tabaraka wa ta'ala kun ji yadda na ɗaukaka musulunci na kaskantar da kafirci wa annallaha kuma dama al'ada ce ta Allah Allah ya ɗau alƙawarin cewa shi muhinu zai raunana kaidil kafir duk wani tanadi na kafirai Allah ya yi alƙawarin sai ya raunana shi
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولم تغن ولن تغني عنكم بأدكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين الله تبارك وتعالى إن تستبتهوا إن كن نيمي wato hukunci daga Allah ai ayyuhal kuffaru ku kafirai ai ta ɗalibu kun nemi alfataha ma'ana hukunci shine ya alƙaza hukunci har su ƙala Abu Jahal wai Abu Jahal ne da aka fito Badar za a fara yaƙi sai ɗaga hannu wa yake addu'a yana cewa Allahumma ya Ubangiji ayyana a cikin mu da Muhammadu duk wanda ya zama kana a gadawar duk wanda ya kawo abin da shi ya yanke zumunta wa a ta nabi malam na arabu kuma ya zumar da abin da ba mu sani ba fa ahihul gadata Allah gobe ka wulakanta shi Allah ka halaka shi yana ta wannan addu'a manzo Allah ya ce amin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta nashi addu'ar cewa Allah baraka wa ta'ala alƙawarin da kai mun Allah ka tabbatar da shi alƙawarin da kai mun Allah ka tabbatar da shi waɗannan mutane su kenan suka yadda da kai ya Allah su kenan suka imani da kai in ka bari aka kashe su ba wanda zai ƙara bauta ma shikenan na bayan ma sai su rauni to ana ta wannan addu'a Allah ce to faqad ja'akum fatau ina Abu Jahl to ga hukunci da kake nema nayi ai alqada'u nayi hukunci bi halakika da halakarka kai da duk mutanenka gabaki daya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala in yace zai yi abu masanansa jira suke su ga hayyayin zai iya cewa zai yi ya fasa kuma bai gaya ma ba kuma ya ga yadda za ka yi kuma dole ka haƙura to masanansa ko ya ce musu zai yi abu sai su jira ya ga yayi din sai su jira su ga yayi domin za a iya fasawa shi sa mazala an ba shi tabbas amma addu'a yake sai na baka yana cewa ya rasulullahi Allah ba zai warware ma alƙawari ba Allah ba zai ma warware Allah ba zai baka kunya ba kan sha kurumin ka kwantar da hankalinka saboda yadda yake ganin mazala sallallahu alaihi wasallama ya damu akan me zai faru amma can sai ga mazala sallallahu alaihi wasallama ya dan gengedi sai kuma ya farka yana ta dariya yana ta mushi ya ce ya sula ya aka ya ce ai jibrilu ne yanzu ga nan an sako su sun taho su dubu biyar to kaga magana an zarta kenan ba ko magana komawa to daga sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa magana ta tabbata to su kuma suna ta nasu cewa su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza ganin cewa wato yanda muke ɗin nan yau shaidan yana zuga su cewa wa'inni jarun lakum nima ina tare da ku ba abin da zai faru to amma lokacin da shaidan ya ga abin da ke zubowa daga sama ce kai haka abin zai zama ya ce to kun ga tafiya ta ce haba malam tun daga gida muka to tare da kai ce a ina ganin abin da ba kwa gani zancen ba zai yi kyau ba saboda shi shaidan tun daga nan ya fahimci cewa magana ta kare tun da ya ga jibril ya zo wajen kuma da mala'iku kuma da kayan da shirin yaki to ya tabbata an zartar da duk abin da za a yi saboda haka abin da ya fiye masa ya far wajen shi shi yasa kawai sai ya tafi ya basu a wajen Allah ya ce to kun ga dai abin da muka yi wa in tantahu amma har yanzu kuna da dama in kun bar kafirci kuka daina yaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairul lakum wanda zai zai muku alheri amma wa in ta'udu in kuka sake dawowa likitalihi sallallahu alaihi wasallam dan ku yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce na'ud mu ma za mu dawo in kuka dawo mu ma za mu dawo kuma za mu ci gaba da taimakon shi a kanku walan tuguna an kun biya tukum sha'a kuma jama'a ku da tanadin ku ba zai wadatar da ku da komai ba walau kasra ku da za ku taro mutanen duniya ba abin da za su muku shine dai zai yi nasara a kanku domin shi yake tare da mu shi za mu taimaka in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa inna allaha ma'al mu'minina taimakon Allah yana tare da mu'minai to alhamdulillah to kuma wannan alkawari ne na Allah wa annallah ma'al mu'minin innan har gobe haka take duk inda mu'minai suke to Allah yana tare da su kuma taimakon shi ma yana tare da su duk inda mu'minai suke in dai ka nutsu da Allah to Allah zai taimake ka komi rauninka komai rashin yawanka komi gazawarka in dai ka jingina da Allah to kai ne mai ƙarfi kuma kai ne mai yawa kuma kai ne mai tanadi amma in baka tare da Allah to komai ƙarfinka baka tare da komai shine kisar da shi yake gaya mana cewa wani gari mutane suka ɗauki wani gunki kawai suna bauta bayan fa musulmai ne sai wani malami ya yi wa'azi ya yi wa'azi suka ƙiji shi kenan sai rannan ya fusata kawai sai ya ɗauko gatari ya ce zai je rushe gunkin nan sai kawai sai shaɗan ya tare shi ya ce malam ina za ka ya ce rushe kaji kaji kaji abin sau ya ce ina ruwanka tun da dai ba kai kake yi ba kuma ka musu wa'azi sun ce ba za su yi ba tuba shi ke nan ba ya ce a ai ba zai yi mu gabar namu kyale ba sai na je na rushe shi sai na ya ce kakkaje ya ce sai na je ya ce to ba za ka ba ya ce to ba za ka ba ya ce ni kuma sai na je sai suka kama kokawa sai malamin ne ya ɗaushe ɗan sai ya buga da ƙasa ya sake ɗaukar shi sai da ya makaye uku sai shi dakata tun na fahimci da abin ya zama haka ka kyale su su ci gaba da abin da suke ni kuma kullum zan baka kaza zan zo ajiye su gindin filan ka ɗauka ka ci gaba da hidimomin ka kawai su ka kyale su to sai da ya malam ya ji kuɗi sai ya ce to shi kenan na yadda sai ya koma gobe ko sai ga kuɗi a gindin bulo ya aji malam ya ɗauka ya kashe jibi ma sai ga kuɗi malam ya ɗauka ya kashe rana ta uku sai ba kuɗi sai ya ƙi kawo mai a tunan shikenci zai mu ya jira ya jira ya ba kuɗi sai malam ya ɗauko diga shi ya tafi wajen sai shi ɗan ya sake shan gabansa ina za ka ya ce zuwa zai ce baka isa ba ya ce baka isa wace ban isa wa ya sai kokawa wannan karan sai shi ya ɗauke sai ya buga da ƙasa ya sake sai shi a to ya aka yi da nake kada kai yanzu ya ce a da Allah ne a bayanka shi sa ba mu iya ma amma yanzu ba kowa a bayanka daga ni sai kai ko ka daina ko in ba ka shi saboda yanzu ba Allah ba Allah a zuce shi ba dan Allah yake ba ya ce wallahi yanzu ba kowa a wajenka kuma ba za ka rushe shi ba in kuma kai yanzu ma kaca kaca ya ce amma da san da ka fito wallahi in duk garin nan suka tare ka sai ka fi ƙarfinsu saboda allah ne a bayanka ya ce amma yanzu ba kowa a bayanka kai kaɗai ka fito saboda haka duk wanda ya tare ka karya ka zai allah kiyaye mu
a ce har salakar faki